اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعالي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to alhamdulillah za mu fara da manzo mata kadarin nada ko bazlun nada ina aka kwana faslul asba'i sittati ne ko ko ina aka kwana faslul asba'i sitta an faɗa a baya cewa ana yin raf'a da ramma asali a raf'a a yi ta da ramma ba na ramma ta tsaya a matsayin alamar rafa ana yin nasba da fata ma'ana asali a cikin alamomin nasba alamar nasba shine zaman fata hakanan ana yin jarra ko hafra da kasra ma'ana asali a jarra a yi ta da kasra a jazma kuma asali a yi da sukuni to amma an faɗa akwai wasu kalmomi da ake wani irabi wanda yake su sun fita daga wannan tsarin wanda a iya kasa su gida bakwai wanda a yanzu zai fara faɗar wa'annan abubuwan da suka fita daga wannan tsarin shi ne ce fasulul asma'i sita wannan fasali ne a cikin sunaye guda shida wanda su raf'arsu ba da ramma ake yin ta ba nasbarsu ba da fata ake yin ta ba jarrarsu ba da kasara ake yin su ba ake yi ba dama kuma su sunaye ne ba maganar a ce jazma ta shigar musu tunda an faɗa cewa jazma ta keɓanta da filai can a baya wal jazmu min hasa isil a fa'ali wa haya abun ƙahun hamun hannun wazu walfamu haisul mimimin hutun bazu فرفها بالواو والجر ألف بالياء والنسب يكون بالألف وشر ذاك كونها مرافا لغير ياء كأبيكها فا وغالبا يجيء في اللفظ هن مثل غد وذاك فيه أحسن آه وهي sunayen nan guda shida da su ba a yi musu raf'a da ramma ba a yi musu nasu ba da fata ba a yi musu jarra da kasara su ne abu kalmar abu wanda asalin abu abau ne amma aka shafe wauɗin ya koma abu ahu kalma ta biyu ita ce kalmar ahu ita ma ba a yi mata raf'a da ramma ba a yi mata nasba da fata ba a yi mata jarra da kasara hamu kalma ta uku ita ce kalmar hamu hannu kalma ta hudu ita ce hannu wa zo sai zo mai ma'anar sahibu zo mai ma'anar sahibu wal famu sai kuma kalmar famu ita ce ta shida haisul nomi min hutun bazu inda famu din aka shafe mimin ya zamo sai far sai kuma alamar li'irama to wa'annan su ne sunaye guda shida abu ahu hamu hannu zo famu wato su guda shida kenan wanda cikin sunayen nan guda shida in muka duba a ƙur'ani sai muga guda uku sun zo ko abu ya zo ahu ya zo zu ya zo amma hamu babu a ƙur'ani hannu bai zo a ƙur'ani ba famu ma bai zo a ƙur'ani ba to su wa'annan sunayen guda shida farafu habil wawu ana musu raf'a da wawu malamai suke cewa a duk kalmomin da ake musu li'irabi da harafi to wayannan kalmomin guda shida wannan sunayen guda shida su ne suka sami li'irabi cikakke me ake nufi da li'irabi cikakke shine li'irabin da kowane hali daga halayen li'irabi yake da tasa alamar shi kadai yanzu wayannan sunayen guda shida da aka faɗa a halin rafa'a me alamar rafa'a tasu wawi za a ce ja a abuka ko ja a huka ko ja a hamuha ko haza hanuka ko ja a zumalin ko haza fuka an nemi sarrafa da wawo ko a ƙur'ani ƙala abuhumu abu fa'ilin ƙala ne fa'ili ko marfu'i ne ga shi aka yi masa raf'a da wau aka ce ƙala abuhumu a ko a wani wajen a suratul ƙasas wa abuna shehun kabir abu mubtada ne mubtada ko marfu'i ne ga shi aka yi masa raf'a da wau wal jawru ulil ya'i jarrasu an saba cewa ana yin ta ne da ya za ka ce marartu bi abika ko marartu bi ahika ko marartu bi hanika ko nazartu ila hanika ko marartu bi zimalin ko ra- nazartu ila fika an yi jarrar da ya kenan ko na ƙur'ani irji'u ila abikum irji'u ila abikum abi majruri ne da ila alamar jarrar ya wan nasbu yakunu bil alif nasaba sunayen nan guda shida to ana yi ne da alif za a ce ra'aitu abaka ko ra'aitu ahaka ko ra'aitu hanaka ko ra'aitu hanaka ko ra'aitu zamale ko ra'aitu faka shi yasa ana yin raf'a ana yin nasba da alifi ko da qur'ani inna abana da fi lalale ko faƙulu ya abana da anan guri biyan an yi nasaba da alifi shi ne wannan su ya kunu bil alif wa sharɗu zaka kada a ɗauka cewa sunayen nan shida a kowane hali ne ake musu wannan li'irabin a'a abin da yake akwai ba a yi musu wannan li'irabin sai sun cika sharuɗa guda hudu wanda sharuɗa nan guda hudu shi mai asalin kamar bai kawo ko ɗaya ba amma shi wanda ya waƙen nan sai ya fito da guda biyu shi ya sa shi ɗin ma dai bai fito da guda biyu ba ya ce sharaɗin a musu wannan lirabin wa sharɗu za ka sharaɗin a musu wannan lirabin kaunu hamu rafa ta zamo an rafa ta idan ba a rafa ba za a musu lirabi ne da wasali za a ce ha za abu ko ja a ahol ko haza hamun ko haza hannun a shi zo ba a bukatar wannan sharaɗin saboda mai saboda daman shi koyaushe ya lizinci irafa zo baya zuwa sai ko murafi a ƙur'ani ga shi ya zo duk murafin wa in kana zu usratin a halin rafa kenan an kana zamalin wa banin a halin nasba kenan hal fi zalika qasamul lizi hijrin a halin jarra kenan daman dai shi zo ba bukata wannan sharadin saboda daman shi lazimul irafati ne ya lazimce zama an rafa amma sauran guda biyar su suna bukata wannan sharadin tunda ana amfani da su ba a rafa ba gashi a qur'ani akwai inda aka amfani da su din ba a rafa ba walahu abun shehun kabiru abu a nan ba a rafa ba shi yasa da za a yi masa rafa sai aka yi masa rafa da ramma ba da wau ba ko inna lahu walahu abu walahu abu inna inna inna lahu aban shehan kabira shi kwana an masa nasba da fata inna lahu aban shehan walahu ahun shine misalin inda aka yi rafa inna lahu aban shehan kabiran shine misalin nasba inda aka yi nasbar da wato fata ko walahu ahun ko walaha ahun din nan da ba a rafa ba sai ya zama ba a yi musu lirabi da harafi ba aka yi musu lirabi da wasali digairiya sharaɗi na biyu ya zama an rafa ba gaya ba inda aka rafa gaya to wannan lirabin da wasali ne amma muƙaddari za a ce matsalan ja a abi ko ra'aitu abi ko nazartu ila abi a sannan inda aka ce za a bi a bi mafu'i ne saboda fa'ili amma rafa da aka yi masa da ramma ce mukaddara kamar duk yanda wani suna da aka rafa ga ya'ul mutakallimi yake zama wa li'irabin sa mukaddari ne ko a qur'ani inda ubangi subhanahu wata'ala ke faɗa hikaya daga dan uwan annabi yusuf falan abraha al-awra hatta ya'zana li abiya to abi anan fa'ili ne na ya azana marfu'i ne da ramma amma muƙaddara akan ba dogo inda yake mansubi la amliku illa nafsi wa ahi ahi din mansubi ne ko da dai ibn shamin Allah ya saka masa da alheri yana kokarin koya wa dalibai yanda ake bi wajen li'irabi musamman wajen li'irabin qur'ani a sharhinsa da yawa shuzur zahab yayi bayanin cewa anan ahi din nan tayu ya zamo a mahallin raf'a yake ya zamo maɗofi akan fa'ilin amliku ɗin nan ko da yake fa'ilin amliku ɗin lamiri ne na raf'a an faɗa cewa ba a yin adafi akan lamiri na raf'a wanda yake mutasiri sai an yi fasol amma nan aka ce an yi fasalin da illa nafsi ɗin nan shi yasa ya isa ya ba da dama a ce an yi adafin ba tare da an kawo wani lamiri mun fasili ba ta yi kuma ya zamo mansubi bisa cewa maɗufi ne kan nafsi la amliku illa nafsi wa illa ahi ta yi kuma ya zamo majruri cewa kama an rafa nafsu gare shi illa nafsi wa illa nafsa ahi shi yasa yana ihtimalin duk nau'o'i uku kusan ibnu hishani bai tsaya ya yi littafi na irabin ƙur'ani gaba ɗaya ba amma irin gudunmowar da ya bayar a wasu guraren ta fi ma na waɗanda musamman suka yi littattafai na lirabin ƙura'an shi yasa akwai sanda ake tambayarsa cewa malam me zai hana kai tafsirin ƙura'ani ko da ma don ka fito mana da lirabin sai ke cewa hasbil muguni a yi littafin da ne muguni ya wadatar da ni in mai sai san lirabin ƙura'ani ya koma kan nan to bayan ma muguni ɗin ai a wasu littattafan nasa kamar sharhin da yawa shizuru zahab littafinsa ɗan uwan wannan littafin wato wanda aka wake ana to guri da yawa yana tsayawa ya fito da li'irabin ayoyin ƙur'ani gurare daban domin shizuru zahab ma har alkawari yayi cewa duk sanda ya gama bayani akan wata matsala to zai cika da kawo shahidi daga ƙur'ani in ya kawo shahidin ko daga ƙur'ani zai tsaya ya li'irabin sa cikakken li'irabi shi yasa a iya cewa duk malaman mu duk malamai ma da suka ba da gudunmowa a ilimi na addini Allah saka musu da musamman kuma irin su Ibn Hisham wanda a koyaushe suke sa ɗalibi a gaba akan samu malamai wanda su sai ya zama kamar ilimin suka sa a gaba in suka fara magana akan ilimi sai su manta ma da wasike da wasike magana su ta magana ta ilimi har tafi karfin wanda suke magana da shi to amma shi ibn hishamin Allah ya sa duk sanda zai magana akan ilimi to yakan dubi to wai da suwa yake shi yasa sai ya kokari ya kawo maganar yanda waɗanda suke a wannan matsayin za su gane yawa baya wato abin nan santin ilimi baya kama shi ya zamo ya tayin maganar har ya mance ma da wawa yake magana wasu malaman sun fara magana akan matsala ta ilimi santin ilimin yakan ɗebe su har su mance ma wai da wasu ke magana ne sai su kawo magana da tafi ƙarfin wanda yake sauraron su ba ma shi ibn shamin yakan tsaya ya dubi wannan Allah saka masa da Allah wannan baitin da yana na fara faɗa وشر ذاك كونها مرافة لغيرها إن كأبي قهافة بيزو أسلم با شي wanda ya waken ne ya kara shi yasa ma yasa shi a kaus yasa shi a murakin an faɗa cewa sharuɗan guda hudu ne a nan guda biyu kacal aka faɗa saura guda biyu wa'anne ne guda biyun da suka rage sharaɗi na uku shine ta zama sunayen nan sai sun zama mufradai in aka yi tasniyarsu ba wannan li'irabin za a yi musu ba in aka yi musu tasniya za su bi tsarin li'irabin tasniya ne wanda zai zo nan gaba shine cewa a yi musu raf'a da alifi nasba da jarra kuwa da ya in aka yi jam'i to jam'in in jam'u taksiri ne shi ma a sannan li'irabin ba da harafi ba ne zai zamo da wasali za a yi musu raf'a da ramma nasba da fataha jarra da kasar idan kuma jam'in muzakkar salim ne wanda aka ce a cikin sunayen guda shida guda biyu ne aka ji larabawa su ne musu irin wannan shine abu da ahu ana cewa abuna ana cewa ahuna a halin rafa'a wato sai a musu rafa'a da waw a halin nasu ko jarra a saya a ce abina wato a ce abina ra'aitul abina ko kuma nazartu ilal abina ko nazartu ra'aitul akhina ko nazartu ilal akhina shine da sharuɗan guda hudu wayannan sune sharuɗan guda hudu wa galiban yaju fil lafzi hanu misla gari a galibi kalmar hannu ta fi zuwa a yi mata li'irabi da wasali kamar yadda ake wa gado li'irabi kamar yadda aka ruwaito hadisi a man ta'azza bi azail jahiliyyati fa'azuhu bi hani abihi bi hani ba a ce bi hani ba kaga masa li'irabi da wasali kenan inda a masa li'irabi da harafi sai a ce bi hani wa za ka fihe a hasanu a yi masa irin wannan li'irabin ya zama an masa da wasali ya fi kyau amma su sauran fa a yi musu li'irabi da wasali kaɗan ne aka musu li'irabin da wasali kamar faɗin mawaƙi bi abi hikita da adiyun filkarar wa man yusha bihi abahu fa mazalam yace bi abihi yi masa abu jarra da kasara tare da cewa ya rafa ba kuma gayar mai faɗar magana ba gashi kuma mafradi ne gashi mukabbare na manta ban faɗi sharaɗin na hudu ba sharaɗi na hudun shine zamo su zamo mukabbare idan an tasgirin su to sai zamo da ilabin da za a yi musu da wasali ne ba da harafi ba zaka ce ja ubayyuka ra'aitu ubayyaka da zartu ila ubayyika ubayyu tasgirin abu ne ko ja uhayyuka ra'aitu uhayyaka da zartu ila uhayyika to shi hannu aka ce a masa lirabi da wasali ya fi kyau sauran a yi masa lirabi da wasali kaɗan ne kamar a ce ja abuka ra'aitu abaka da zartu ila abika ko faɗin mawaƙi da ya ce bi abi hikita da adiyun filkaran wa man yushabi abahu fa mazala yace bi abihi ya masa jarra da kasara tare da cewa ya cika sharuɗan da ake bukata wa man yushabi abahu yi masa nasba da fata tare da cewa ya cika sharuɗan da ake bukata ko kamar yadda shabla ɗan fodiyo ya saƙa da irin wannan takalar a wasu littafan nasa za a ga an abi musa ya atasi bai ce an abi musa ba an abi musa ya atasi kaga yi masa jarra da kasara to ya yi saƙa ne da irin wannan takalar akan musu li'irabi kuma muƙaddari a sa alifi a ƙarshensu su abu da ahu a ce ja'a abaka ra'aitu abaka nazartu ila abaka kamar yadda za a ce ja'a fataka ra'aitu fataka nazartu ila fataka a sannan li'irabin sai ya zama muƙaddari ne wanda aka ce irin wannan ma har ya fi kyau daga a ce za a yi musu li'irabi da wasali kamar faɗin bawaƙi inna abaha wa aba abaha qad balaga fil majdi gayata to inna abaha wa aba abaha abaha na biyu urafu ilaihim wanda haƙƙinsa da ya ce aba abiha amma ya ce wa aba abaha shi yasa li'irabin ya zama muƙaddari masa jarra da kasara muƙaddara ne to wannan kenan abu na farko cikin abin da ya fita daga wancan tsari an sha faɗa cewa kalmomin da ake wani iradi dai a larabci a iya kasa su gida goma sha ɗaya wanda a ciki gida takwas din na suna ne gida uku gidaje uku duk na fi'ili ne ko akwai wanda zai kawo gidajen takwas na suna?
suna mufradi kuma mai sarrafa suna mufradi wanda ba ya sarrafa na biyu jami'i tafsir ya sarrafa na uku jami'i tafsir wanda ba ya sarrafa na hudu
sai asma'ul hamsa asma'ul hamsa ko sittatu ko na biyar saura uku a cikin sunaye jam'ul muannas salim na shida saura biyu tasniya na bakwai sai yawan muzakkar salim haka ne sun fita a wayannan shi suna mufradi mai sarrafa da jam'u taksir mai sarrafa raf'asu da ramma ne nasbasu da fataha jarra da kasara an kawo yadda lirabin yake amma tun da malam alaran mamala abdulkarim tun da kai ka kawo mana na ƙarshen ka fudda mu na muna ciki ko to yanzu sai ka kawo misalin kowanne daga wannan daga ƙur'ani suna mufradi mai sarrafa wanda yake marfu'i a ƙur'ani suna mufradi mai sarrafa wanda yake ya zo mansubi a ƙur'ani suna mufradi mai sarrafa wanda yake ya zo a majururi a ƙur'ani jam'u takfir mai sarrafa wanda ya zo marfu'i a ƙur'ani jam'u takfir ba mai sarrafa wanda ya zo mansubi a ƙur'ani jam'u takfir mai sarrafa wanda yake ya zo majururi a ƙur'ani shi yasa misalai guda shida za ka kawo mana daga gida tun da ƙur'ani a gida ne ko innal abdukare su za ka kawo mana yanzu yadda ka fidda mu ɗazu yanzu ba kai za ka fidda mu ko ka a kwana a wajen ina misalin suna mufradi mai sarrafa marfuya ƙur'ani ina mai sauƙi ne wallahu gafurur rahim to ina mansubi inna allaha kana gafuran rahima ina musabin majarori bismillahi yana cikin ƙura'ani ko? a ina a suratun namli ko a wajen malikawa ko walaisa lil ƙura'ani tu'uzal basmala wa kaunuha min hulhilafi na ƙala yadda mai maraƙin su'udi yake faɗa ko? to amma in ba a nan ba lillahin tallahi tallahi ta kai gudana a ƙur'ani tallahi laƙad alimtu ma ji ina tallahi la'akidanna tallahi tallahi gudana wace a ƙur'ani ya? hudu to ga guda biyu dai ko mu ba da ba karatun muke ba min iya tallahi laƙad alimta ma haula yin digo na suratul anbiya ya aida ta ne ko eh tallahi laqad alimtum tallahi la akidan asnabakum ne ko na ina ne na suratul fatiha قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم في سوره يوسف ko sai wanne تالله لقد أرسلنا إلى رسل من قبلك سورة النحل كو فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم تو في وني تالله لقد أرسلك الله سورة يوسف يا كسكينا إيه annan fa wajen ka ne iyaka tallahi kenan a qur'ani an ya ko ba wasu an furan tsare da tallahi akan magana wadda ta kai inda ta kai a muhimmanci ko kuma inda shi wanda yake sai ya rantsa wato yana karfafa inkarin abin kwarai-kwarai to an faɗi nau'o'in yawwa mafradi mai sarrafa sai jam'u takasir mai sarrafa marfu'i a ƙur'ani ina misali وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن kaga na ma ka iya hadawa da majrurun mako to sai wanda yake mansubi inna biyutana awra wa ma hiya bi awrati min yuriduna illa firara biyuta jam'u taksir ne mai sarrafa gashi an masa nasba da fata to wannan dai mun fita amma a cikin nau'o'i goma sha ɗaya kaga nau'i biyu kaɗai aka kawo saura suna mufradi da baya sarrafa yamu takasir da baya sarrafa sunaye guda shida a tasniya jam'ul muzakkar salim jam'ul muannas salim ko wannan guda shida suka rage mana a nau'in suna sai kuwa jam'in filai an nau'in fi'ilai guda uku daman ba a faɗa ba shine fi'ili murari'i mai ingantaccen ƙarshe wanda ba abin da ya sadu da ƙarshensa nau'i na farko kenan da kuma fi'ili murari'i mai illa ƙarshe nau'i na biyu kenan da fi'ili murari'i wanda wani abu ya sadu da ƙarshensa su ne al'af'alul hamsatu su ne nau'o'in guda fi'ilan guda uku ko su kuma za a kawo misalin su yaushe rana ita wa kenan malam alarama abdulkarim za ka kawo mana misalan su rana ita wa ko wannan guda nau'o guda guda biyu aka fitar a cikin sha ɗaya ko sun rage guda tara kowanne da a halin raf'a da a halin nasba da a halin jarra in kuma fili ne da a halin jazma to alhamdulillah sai mu sallah ko da salli ala sayyidina
الحكيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله